إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل خلق الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والجزاء أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yi wa Allah subhanahu wataala godiya da ya kadarta mana haduwa a wannan yammaci na Lahadi a yau muna 23 ga wata na Zulqa'ada shekara ta 1447 hijira ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam wanda ya dace wa goma watan biyar miladiya na 2026 da izinin allah za mu dasa daga inda muka tsaya cikin karatun littafin riyadu salihina min kalami sayyidil mursalina sallallahu alaihi wa sallam wallafar shehu malami al'imamun nawawi allah ya rahama gare shi muna cikin kitabul littafin da ke magana akan wasu ababen da addinin musulunci ya haɗe a kansu babi na 272 mali ce babu nahayi an su izonni bil musulmina min ghairi daruratin wannan babi ne wanda zai bayani akan an su izonni bil musulmin hani game da munana zato ga musulmai mutum musulmi baya halatta a gare shi ya rika munana zato ga dan uwan shi musulmi malici min ghairi daruratin ba tare da wata larura ba yani haka kawai ana zaune babu wasu qara'in babu wani abin da yake nuni akan haka nan sai ka rika munana zato ga dan uwanka musulmi to wannan baya halatta illallahumma in ya zamanto akwai wasu abubuwan da ya kamata a bibiya a sanya ake ciki wannan ba zai zama laifi ba kenan ya zamanto wata zarura ce ta hakkama haka da ko kuna tsakaninku ne ko misali mutum ne da ɗiyan shi kuna makamancin wannan sai ga wasu take-take wanda bai yarda da su ba sai yake zaton abu kaza to babu laifi yayi bincike akan wannan abu kenan in dai ba akan wata larura ba ka kyautata wa ɗan uwanka musulmi zato wanda shine abin da yake asali son Allah son annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama son umarnin Allah son umarnin manzon Allah hanuwa game da abin da Allah ya hana hanuwa game da abin da manzon Allah ya hana wanda shine asalin mutum mai imani idan ka ce wannan musulmi ne to wanda shine asalin shi idan kaga an samu matsala to ya fara sauyawa ne ya fara rikida to in ya fara rikida kuma wannan babu laihi idan an ga wasu qara'in sai a yi bincike saboda tabbatar da abin da ke faruwa malice qala Allah ta'ala ya ayyuhal ladina amanu jtanibu kathiran min adh-dhanni ya kun da kuka yi imani Allah ce ku nisanci da yawa daga cikin abin da yake zato kathiran min adh-dhanni yani huwa dhannu su'i mutum ya rika mummunan zato akan dan uwan shi bi ahli khairi game da waɗanda ya alherus ya tabbata alherus ya bayyana amma sai ka rika munana tsammahani a gare su Allah ce mu nisanci haka tsakaninmu saboda wannan munana zato yana kaiwa zuwa ga lalata alaka tsakanin waɗannan mutanen da suke cikin wannan zamantakewa kenan mu kyautata wa junanmu tsammahani idan ka ce wannan mai imani ne to an san cewa kawai asali mutumin kirki ne sai dai in ya fara samun sauyi kuna makamancin wannan ishtanibu kathiran min az-zann Allah ce inna ba'd az-zann lalle wani shashi ko wani bangare daga cikin zato ismun zunubi ne wanda kuma zaka samu da yawa daga cikin abin da zai zama to zato idan da abin zai huto a gaban ka karara ka san abin ciki da ban shi sai zama to wannan zaton da kake ashe ba haka nan bane ba kuma da yawa haka ke faruwa mafi yawancin abin da ake munanawa zato inda mutum zai shiga cikin abin da kanshi ya tabbatar da cewa ga abin da abu kaza ga abin da yasa abu kaza ga abin da yasa abu kaza ga abin da yasa to zai ji cewa wannan zaton da yake gaba daya shi ba haka nan bane ba da kan kai zato akan mutane ka lalata alaka tsakaninka da mutane a dalilin zato da tsammahani kawai wanda ga yanga sai ce wannan dama da na ganshi daga take-take shi na san kowanne ya yi kaza kuma zato ne ba wani abu gare ka wanda ya tabbas a hannu wannan baya halatta tsakanin masu imani inna ba'dha zanni ismun lalle zunubi ne kaso da yawa daga cikin abin da yake zato da haka wajibi ne mutum mai imani ya nisanci wannan hali da wannan ɗabi'a batta da kyau addinin musulunci ya haramta ta مالك وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث أبو هريرة الله قال إرنا أقريش يكيشيوا أن رسول الله للي منزن الله سيرا دا أمون شاء الله استبتا أقريشي قال منزن الله ياتي إياكم إنا كمكو كشيدي والظن دا ينزتو ميسا sai mazala ce fa'inna zanna akzabul hadith saboda zato shine mafi ƙaryen labari ko mafi ƙaryen zance ka ce kana tsammahani kana zaton abu kaza kaza ne wasa ka zato in ka sani ka yi bayani in baka sani ba kuma ka shuru sai in a cikin wani hali na darura to wannan babu laifi ka zaci kaza sai abin cika gani haka ne kuma haka nan bane ba wannan hadisi me yake karantar da mu anan yana karantar da mu cewa at-tahdhiru yin hannunka mai sanda min su'in zanni game da abin da ya sha muna da zarto ga ɗan uwanka musulmi me yasa lima fihi min al-ittihamil kadhibil muslimin saboda a cikin yin zato akwai tuhuma ta ƙarya game da ɗan uwanka musulmi wanda wajibi ne ka so shi karka aibanta shi sai zama to ka koma gaba da kana ga cewa ai zaton da kake mushi kaza zaton da kake mushi kaza wannan baya halatta sannan baya haka nan kuma tajril ahkamu shar'iyya wal uqubat ala al yaqin la ala zann dukkan wani hukunci na shari'a da dukkan wata ukuba da addini ya gadar ya tabbatar to suna tabbatuwa ne akan yaqini ba akan zato ba kagan ka dauki zato kace abu kaza ne kenan ka sanya wannan zato a tare da shi to wannan bai iya tabbatar da kowace irin ukuba sannan kuma bai iya tabbatar da dukkan wani abin da yake addini hukuncin addini ne dole sai an samu yaqini ba a dora shi akan abin da yake zato abu na uku da hadisin nake karantar da mu al-adalatu hiya al-asasu fi al-i'tibari fil muslimin adalci shine gimshiki kuma shine abun lura akan dukkan mutum mai imani wannan musulmi ne musulmi ne mutumin kirki ne kawai sai dai in wani abu ya bayyana a gare ka a karara amma in dai akan abin da ya shahi zato ne to wannan baya halatta ka dora ma'aunin zato akan mutane kuma ka zama to kana hukunta su da wannan wannan shine abin da malam ya kawo a cikin wannan babi sai babi na gaba babu tahrim ihtiqaril muslimin babi wanda zai bayani akan haramcin rena musulmi wannan duka yana nuna mana zamantakewar da addinin musulunci karantar da mu ɗabi'a ta reni da nuna cewa kowa bai isa ba da nuna kallon mutane da karan hanci wanda baya halatta kan mutum mai imani saboda wanda kake ga cewa kawai ba kuma bane ba yana a wajen Allah sune ɗan ayin tabarkalla kai kana can labari kama babu su kuma wannan sune a gaba gaba daga kakkare na ɗan uwanka musulmi tahrimu ihtiqaril muslimina haramcin rena mutum musulmi mala ya bude wannan babi da fadar Allah subhanahu wataala qala Allah ta'ala ya ayyuhalladhina amanu la yaskharu qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum Allah ta yakun da kuka imani la yaskhar qaumun min qaumin kar da wasu jama'a wasu mutane su rika izgili ga wasu mutane Allah ce asa zai iya yiwuwa ya zamanto wannan da kuke ma izgilin an ya kunu su zamanto khairan minhum sun yi alheri sama da ku ashe izgili kuke musu kuna musu kaza alhali kuma sun yi ku alheri a wajen Allah Allah ce wannan bangaren abin da ya shaye ce wala nisa'un min nisa'in haka kuma mata a shashen su mata su makar da wasu mata su rika izgili ga ƴan uwansu mata asa an yakunna khairan minhunna yana yiwa waɗanda ake muwa izgilin na ana gaba kowa bane ba su zamanto su ne mafi alheri sama da masu yin izgilin Allah ce wala talmizu anfusakum kar da ku rika zumbin junanku ya zamanto ana ana ana talmizu anfusakum ma'anar shi kar da ku rika aibanta shashin ku akan shashi ay la ya'ib ba'dukum ba'dan wane aibanta wane wane aibanta wane duk inda ka da wane sai ka faɗi aibin wane duk inda hada da wane sai faɗi aibin wane wannan iya daga cikin abin da yake jagwalgwalar zamantakewa da haka masu imani wajibi ne su nisance shi wala talbizu anfusakum Allah yace wala tanabazu kar da ku rika jihon junanku bil alqab da laqabba waɗanda suke abin kyama al alqabul mustakraha laqabin da mutum baya so a rika hodi mishi wannan ko wani suna wanda baya so a rika hodi mishi Allah ya hana mu wannan Allah ya ce bi'sa lismul fusuq ba'da al iman sani tir da suna wanda yake na fasikanci bayan imani ga sunan imani ga sunan shi amma sai a samu wani suna wanda an san bayya so kuma shi za ka ga ana ta yadawa a cikin mutane Allah ce tur da irin haka Allah ce kuma ba haka nan wallam ya tub duk wanda bai tuba ba daga wannan abun mara kyau na abin da ya shahi izgilin ne abin da ya shahi aibantawa ne abin da ya shahi sunan banza ne duk wanda bai tuba daga wannan abu Allah ce fa'ulai ka humus zalimun waɗannan su ne azzalimai in ji Allah Allah ce maka azzalimi kaga magana fata gari Allah kiyaye abin yayi muni kwarai da gaske to wannan aya ta kunshi waɗannan abubuwa kar da wani yayi izgili ga wani ko da ba bautan Allah kake yi kai zama to wannan abun ya zama to maka wani abun alfahari ko wani abun jijji da kai a wannan alaka ce tsakaninka da ubangijinka daka wajibi ne ka kiyaye ta kan raga cewa kai ne mai kokari kai kake kaza kai kake kaza kai ne azumin nafila kai ne azumin farilla kai ne sallar nafila kai ne sadaka kai ne wane ne duwar aiki alheri kana tsaye wanda abin kare rude ka har kai izgili ga wani mutum mai imani kare haka nan shi da Allah ji hankalin mu ya ayyuhal ladina amanu la yaskhar qawmun min qaumin asa an yakunu khayran minhum saboda sanin gaskiyan haƙiƙanin lamura da suke ba zahiri ba baɗininsu gaba ɗaya da wajen ubangiji subhanahu wa ta'ala da kuma haka suma mata kar da wata alfahari akan wata wanda za ka samu da yawa daga cikin musulmai suna irin wannan ɗabi'a na alfahari da jijji da kai wani kowar abu na amfanin jama'a in ya zan popular bai aiki da shi caki shi ya wuce wannan kuma ba wani abu kawai girman kai ne ko kuma rena waɗanda suke aiki da abu ko kuma ce abu kaza su wani suke aiki da shi wani fa sai shi yau zai da shi to wanda kaga izgili ne baya halatta ga mutum musulmi ya zama to iya da irin wannan dabi'a ko kuma kaga irin mata har wasu gurbu za ka sanar na manyan mata wasu manya ne wata kuma manya ne kuma da a ce lahira a gane manya ne kuma manya manya wanda sai a gaba Allah ku rika alfahari kuna nuna ku ku ne kaza ku ne kaza kuma za ka samu shaidan ya zo ya shige cikin alamar kaga abin da ubangiji hana ku wala nisa'u min nisan asa an yakunna khairan min hunna ana ga wacce ba kowa bace ba ba komai bace ba batta da komai batta da kowa yanzu akwai wasu kalan abubuwar suke faruwa har a cikin garin nan na fayin da take kowa nan man sai wanda take mallake da wani adadi na zinariya take da damar da za ta iya shiga cikin wannan lamarin ko me yake a cikin shaidanci ne kawai da jijji da kai da alfahari da nuna isa shi kuma duka shirme ne mafi yawa duk wanda irin wannan wannan wannan hayaniyar Allah sai ga Allah karshe Allah ya jarrabe shi idan yana jin cewa shi yanzu ya kai mataki kaza a dukiya ya kai mataki kaza a kaza sai Allah jarrabe shi ya amshi abin gaba daya ya wayi gari jika guda tana burge shi alhali da ya yi ƙarfin abubuwa miliyoyi karkaza Allah zai jarrabawa shi yasa kwata-kwata al'amarin alfahari bai yi ba a cikin rayuwa kawai in mutum yana alfahari kan shi ne yake rusawa kana rusa kanka ne kuma wallahi ka jira al'ayyamul qadima la tubashir bi khair bin nisbati laka jira kwanaki masu zawa ba sa ba da albashiri mai kyau a kanka saboda alfahari ka ɗauka jijji da kai nuna isa nuna cewa kai ka yi ƙarfin kaza ka yi ƙarfin suwa ne ko rashin lahiya ko Allah amshi dukiyar zaman to gakanan kai kin gakanan kai ne amma kuma la tusawi shay la tusawi janaha ba'udatin a cikin mutane daidai ya wani fifike samun bakar a cikin mutane duk da girman kan da kai da kasaita da kanuna ya zama babu shi da ka mutum kare girman kai kar ka nuna kayan suwa ne kar ka nuna kayan wane ne kar ka nuna mutane kana musu izgili addinin musulunci ya hana duk abin da Allah ya hana idan muka hannu mu ne abin zai gyara kaka taba zama ci Allah ya hada kaza tunda kai kaman ka ƙara ubangiji da wani abu ne kalla wa alfu kalla Allah ya ce wala ta wala talmizu anfusakum karda ku rika aibanta juna kakka aibanta ni karin aibanta ka sai mu zauna lahiya amma idan zama to zan aibanta ka zaka aibanta ni kaga kullum zamu zama to cikin mi cikin rigima tunda kowa bayya so a aibanta shi ni ban na so a aibanta ni haka kai in aibanta ka kai baka so a aibanta ka ka aibanta wani to wai ka samu wasu abubuwa suna faruwa a cikin rayuwa a matsayin mu na musulmi wanda bai kamata ba a ci haka yana faruwa sai ka kawai wacce ciccire maganganu ya za a nuna cewa wane dai matsala gare shi ya za a nuna wacce matsala gare ta wanda bai daga cikin karantarwar addini wala talmizu anfusakum shine ma'anan ke wala talmizu anfusakum ay la ya la ya'ib ba'dukum ba'dan karda shashin ku rika aibata shashi Allah ce wala tanabazu bil alqab karda ku rika jihon juna ku rika kiran juna bil alqab da wasu laqabba wanda suke abin kyama sai amma mutun suna ko a kalli halittar shi ko a kalli wani abin da yake a samu shi abin da kuma ya kyaman abin yake amma kuma sai an faɗi mushi wannan baya halatta Allah ce big salismul fusuq ba'da iman tir da suna da fasikanci bayan imani kuma duk wanda bai tuba daga waɗannan abubuwa tabbas waɗannan sune azzalimi Allah kare mu aya ta biyu da malaika a cikin wannan babi Allah yake cewa wailul likulli humazatin lumaza wailun azaba ta tabbata ko kwari ko kwazazzabo na bala'i ya tabbata likulli akan dukkan mutumin da humazatin lumaza mutum wanda yake humaza ai ba'an mutum mai yawan sukan mutane lumaza wanda yake ayyab mai yawan aibanta mutane ta hanyar zumbe da nuni duk inda mutane suka wuce sai ya da shi duk wanda ya wuce sai ya da shi to Allah ce wannan mutum ku bashi labari azaba ta tabbata akan mai irin wannan halin duk wanda yake da wannan ɗabi'ar to tabbas azabar ubangiji ta tabbata akan shi humazatil lumaza ay ta'anun ayyabul linnas mutum mai yawan sukan mutane mai yawan aibanta mutane ana samun wasu kaso daga cikin mutane wanda suke fituwa da wannan abu sai ga shi kawai bibiyar mutane yake kawai ina wane kuskure yau a ce wane ya yi kaza wacce ta yi kaza wane ya yi kaza dan wane ya yi kaza dan wacce ta yi kaza haka zai rika bi cikin mutane kawai na faɗi shi iya abin da yake faɗi shi bakin shi baya ambata abu akan ɗan uwan shi musulmi sai abin da yake sai sharri to irin wannan ɗabi'ar Allah yake cewa duk mutumin da yake da irin wannan sifa to tabbas kuzazzabin bala'i da azaba ya tabbata akan shi kuma su da yawa irin wannan mutumin sai Allah ya jarrabe shi ya shagaltu akan ɗiyan mutane wacce ta yi kaza wani ya yi kaza wacce ta yi kaza ya dami kowa sai Allah zai jarrabe shi a cikin ɗiyan shi fayin zura kai fata amalu sai a gaya zai wanda ya samu wani a gidan shi ka roƙa mashi Allah ya Allah ba shi mafuta sai Allah kiyaye naka amma kai kamar wani alfahari kai kana jin daɗi ya hudu ba mu faɗi ba kamar ma wani kamar wani nuna wani alfahari nuna cewa kamar dama aiku kun faɗi ba da ni ba ne ba to in baya ne dai aikin gama ya gama in lalace da misali yaro ya lalace me zai sai a kama hanyoyin da za za su kai zuwa ga gyara kuma a yi dukufa a yi turu ko ubangiji su matsala kan ya gyara shi to amma wallahi akwai mutanen da kamar wani abun alfahari ne zaka suna yawo cikin fami suna wani ai diyan wacce kaza ne ai diyan wani kaza ne Allah kiyaye wanda duka dabi'u ne marasa kyawu wanda mutum in ya kiyaye su ya kiyaye kanshi in kuma ya afka a cikin su to banda azaba ta ubangiji subhanahu wataala da za ta tabbata a kan shi sannan kuma shi ma ya jira abin da safahat din rayuwa na gaba za su nuna mishi malici wa an abi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala bi hasbi mri'in min ash-sharri an yahqira akahu al-muslim mazalla yake cewa bi hasbi mri'in ya ishi mutun min ash-sharri ya ishe ka sharri an yahqira akahu al-muslim kare da dan uwanka musulmi ka rika kallon mutane da tsinin hanci kana kowa bai isa ba sai kai to wannan iya daga cikin ɗabi'a mara kyau dukkan mutum musulmi kar ya zama to mai girman kai kar ya zama to mutumin da yake nuna fifiko akan mi akan wani da ka ya ishe ka kayan sharri ya zama to kana raina mutane kana aibanta su a kada a raya mutum ya fitin kowa ya raina kowa ba wanda zai mishi magana saurare shi saboda gani yake dubu ku isa ba wannan matsala ce Allah kare mu wa ali bin mas'ud radiyallahu anhu an an annabi sallallahu alaihi wa sallam qala la yadkhulul jannata man fi qalbihi mithqalu dharratin min kibr فقال رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة فقال صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغض الناس رواه مسلم wannan hadisi na abdullahi ibn mas'ud Allah ƙarin ra'a gare shi yake cewa anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam daga annabi muhammad tsira da amincin Allah tabbata a gare shi manzala ya ce la yadkhulul jannata baya shiga aljanna kamar ka tambaya ka ce wane ne manzala ya ce man fi qalbihi wanda aka samu a cikin zuciyar shi mithqalu dharratin daidai da ƙwayar zarra ƙwayar kumayya daidai da ƙwayar hatsi min kibr na girman kai jijji da kai nuna isa da kasaita da cewa ba wanda isa sai kai don da aka same shi da aka mazala ce baya shiga aljanna sai kowa ya zama likitan zuciyar shi sai ka binciki zuciyar ka in akwai ka hudu shi faƙalar rajulun sai wani mutum yake cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ce ya rasulallahi inna rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan mutum yana so ya sa giga mai kyau ya rasulallah wani alubu hasana mutum yana so ya sa takalmi mai kyau shi wannan ana ilga shi a cikin girman kai mazallaci faƙala sai mazallaci mashi inna allaha jamilun allah mai kyau ne yuhibbul jamala yana son ababe masu kyau kenan ka sa riga mai kyau ba laihi bane ba ka sa takalmi mai kyau ba laihi bane ba ka ɗauki ado ka yi wanka wannan ba laihi bane ba bai daga cikin abin da yake kawar da abin da yake a karantarwar addini kuma sannan wannan ba girman kai bane ba to kamar ka ce me girman kai ya rasulullahi sai maza ce al-kibru girman kai yace baqrul haqqi shine fatali watsi da gaskiya a faɗi ma gaskiya kai watsi da ita kamar kai ka girme ta kai zaka faɗi ma gaskiya kai ka isa yau shi aka aihe ka kaga me kai baqrul haqq kai fatali kai watsi da abin da yake gaskiya wannan shi ake cewa girman kai kana jin cewa ba wanda ya isa ya faɗi ka ji sai dai kai ka faɗi a ji kaga wanda ka shiga matsala kuma waɗanda abubuwa ba mutum sai ya yi a hankali ko a cikin hira haka akwai wanda kawai ana hira kawai shi soke shi a saurare shi kuma in ya bada magana soke kawai shi magana shi a ɗauke ta amma in wani ya bada a duka abubuwa da wanda sai mutum yana bi yana bincika zuciyar shi idan zama to kana ka tabbatar da ka da wannan dabi'a sai kai kokari ka gyara kanka kuma wannan shine muhimmancin karanta addini da sanin karantarwar addini al-kibru batrul haqqi fatali da gaskiya kace ba wanda isa waye isa ya faɗi maka gaskiya kai ka ban malam wani akwai ɗaya daga cikin magabata ya kalli wani ɗalibi a cikin wasu sauraron karatu sai mashi tambaya sai kasa ba da amsa ya ƙara mashi tambaya kasa ba da amsa ya ƙara mashi tambaya kasa ba da amsa sai ce kai me yasa kake zauwa karatun da ba gane kake ba sai ke ce yace ina zauwa wajen karatun nan saboda fadar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama iltamisu majalisar dhikr ku rika neman inda ake ambatan Allah ku zauna a wannan wajen ƙarshen hadisin yake cewa mala'ikun da Allah ya turo su ɗauki sunayen waɗanda suka zo wannan majalisin na zikiri gaba ɗaya idan mala'ikun suka koma wajen Allah su ce da wani da wani da wani da wani amma wani tsegumi ne kashi wani kormoto ya zo wani leƙin asiri wani kaza ya zo sai Allah ya ce humu su'ada waɗannan majalisin masu irin wannan zama su ne rabautattu masu rabo kenan la yashqa jalisuhum wanda ma ya Allah arzuta shi da zama tare da su bai tsiyata ya ce kaji abin da ke kane wajen karatu ya ce amma shirin da kake ba gane ba nake amma mai kawo ne saboda humu julasa ko humu su'ada la ya shiga jalisuhun sai malamai ke cewa a radina an nu'allimahu fata'allamna minu ya ce mun so mu karantar da shi mu koya mashi karatu sai muka koyi karatu daga wajen shi sai muka koyi karatu daga wajen shi kaga wani iya daga cikin halin mutanen kwarai duk lokacin da abu ka tabbatar da cewa gaskiya ne to karkai karkai watsi da shi karka nuna cewa kawai kai naka ne haka nan duk na kowa ba haka nan bane ba sai ma'aunin addini kawai za dora batrul haqq fatali da abin da yake gaskiya ga abu gaskiya ne karara amma kawai kai mursisi cewa ku ba za ku bi ba kuma waye isa ya faɗi muku ku ku saurara ku ne kuke faɗi a saurara ba wani zai faɗi muku saurara ba wannan daga ɗadam ya haka ya yi girman kai Allah kare mu sifa ta biyu ta mutum mai girman kai na mazallar ambata a nan wa gambun nasi sannan kuma da rena mutane kenan ya rena kuda ma ya za'a wani magana ya amsa ya rena kowa gani yake kowa bai kai wace shi malai ce rawahu muslim wa ma'ana baqrul haqq yace daf'uhu tun kudi abin da ke gaskiya yake cewa wa ghamduhum ihtiqaruhum rena mutane ghamdun nas ai rena mutane ya rena kowa malai ce wa qad sabaqa bayanuhu awdaha min hadha fi babil kibri wannan hadisi bayani ya riga ya gabata akan shi a cikin babin da ya magana akan girman kai kenan dai malam ya ɗauko shi anan saboda ya ƙara ƙarfafa wannan babin da ya ƙulla wannan hadisi muke karantar da mu cewa girman kai ya daga cikin manyan zunubai manyan zunubai wanda ɗan adam dole ne ya yi taka tsantsan ya rika bincika ayyukan shi rika bincika zuciyar shi game da abin da shi girman kai in akwai girman kai shi ne shi game da shi gehe ma'aikaci ne kai ɗan kasuwa ne kai wane ne kai wallahi duk mutumin da ya sanya girman kai cikin lamarin shi to wanda mutumin wallahi sai ya walakanta ba zammance wani da yake ba da labarin wani mutum wani ɗan kasuwa a shekaru da suka gabata ya yi shago a wani ƙauyen su ƙato ya mushi ƙofa guda biyu a shiga daga nan a fita daga can shago ne haka na sai da abubuwa irin na rayuwa sai wani zo yake tambaya ya ce a bashi karan fani ya ce a bashi karan fani ci karan fani ana kawai sai wanke shi da bani wai ya rena kama wani shagon za ka zo ka nemi karan fani a cikin shi sai ɗaya kiraye shi daga gehen ɗaya da ya je ce mi aka yi sai ce wani na ce a bani karan fani shi ne mari ne shi ba ƙara mai mari ɗaya ƙarshe ya aka watsi sai a hankali kan ba a yi ba wallahi ga mutanen su ne shagon yana nan amma babu komai a cikin shi girman kai girman kai matsala ne babu wancan babu karan fani duka duk sun watsi Allah ka kai girman kai duk mutumin da yake da girman kai yana rushe kanshi ka yarda kai ka zama mutum mai girman kai zuciyarka kora tana hawo ka da wasu abubuwa ka rika danne ta ka rika magance ta kuma dama haka ake Allah taimaka mana malike cewa wannan hadisi yana nuna mana cewa yana daga cikin girman yana daga cikin manyan zunubai girman kai kuma girman kan da yana shiga kowane bangare ba ko masu kudi ko masu mulki ko malamai ga mutum yayi kane kane yana nuna cewa shi din ba shi ba kowa ba kowa bane ko a bangaren kudin ko a bangaren mulki ko a bangaren malamta shi sa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ambata mana cewa suna daga cikin rukunan farko wanda za a fara ka sa su gidan wuta waɗannan waɗannan rukunan aka ambata malami yana ga yayi karatu da muke ajiye hankali shi ji tsoron Allah yayi aiki da karantar da yake cikin karatun da yi fansalaha sai ya huta ya saki layi shikenan to daga nan kuma ubangiji zai tambaye shi ya wani an baka ilimi kai da shi ci ai mun karantar mun yi kaza mun yi kaza mu ne malamai sai Allah ce duk kayi wannan abubuwan sadan a wani ka nuna kasaita ka nuna kaza wa ƙarƙi da an faɗi kuma Allah sai umarni a yi wuri da shi a cikin gidan wuta haka mutumin da yake da dukiya haka mutumin da yake da mulki haka mutumin da yake da kaza Allah kare mu shi yasa ita rayuwar da kake gani Allah ya rasfar ya yi rasfaran cewa allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum wanda ya halicci mutuwa da rayuwa dan ya jarrabe ku ko jarrabawa ne idan ka jarrabawa ne hankalin ka jarrabawa ne dukiyar ka jarrabawa ne mulkin ka jarrabawa ne ilimi Allah baka jarrabawa ne komai jarrabawa ne karka taba zamani cewa ga wasu shafafu ne wanda su sun taka tudun na tsira sauran su ne a baya a yakin kai da kai ne kowa ta kanshi zai kowa ta kanshi kuma kowa irin mataki ya taka shedan zai iya zauwa imam ahmad ibn hanbal imam ahlus sunnati wal jamaa duk da irin gwagwarmayar da ya zo magagin mutuwa sai ana ana ce mushi ya ana lakana mashi la ilaha illallah sai na ce la ba'd la ba'd la ba'd ana ce ce la ilaha illallah ce a ba yanzu ba a ba yanzu ba sai ya hutu sai bayan ya kaman ya ya shiga wani yanayi sai ya komo cikin hayyacin shi wanda suke kewa suka ce abin abin da ya faru ya ba mu mamaki muna ce la muna ce ka ce la ilaha illallah kana cewa la ba'd sai ce a yace shedan ne a can yana wai yana gehe yana ce Ahmad ibn Hanbal ya ziga shi duk gwagwarmayar da aka yi gashi har za ka zo ka bar duniya ban samu rabona a jikinka ba shi kuma yana ce mashi la ba'ad a har yanzu Allah bai tsiratar da ni daga bakircin ka ba kaga yanzu da zan cayi muhabba yau wasa ne shikenan ya rubuta shi duk babar da yani ya rubuta shi wallahi shi yasa mun hira da la rahmana sirri cikin abin da kake ga zaka samu yardan Allah in baka kai ba shaidan anan zai zo ya same ka da maka watsawa guda kuma kuma ka watsu wallahi shi yasa dole ya mutu ya taka da ba wani abu takama bane ba ko nuna isa ko nuna ni wane ne ko ni ni kaza ne ka da abin da zaka yi ka nemi yardan Allah a ciki ya za a ko wani da Allah lahiya kawai ya za a yi wannan abin da kake ciki ya zama to maka sababin dacewa da rahamar Allah ya za a yi wannan abu ya zama to sababin da Allah zai yarda da kai wannan shine abin da ya kamata kowane lokaci a gaban idanka a cikin tunaninka abin da kake kaiwa kake kawo a gare shi ba me zaka samu ba ba ya abin zai kasance ba ya mutane za su maka ya mutane za su fuskance ka ya mutane za su nuna suna yin ka ba wannan bane to Allah kiyaye مالك وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل والله لا يغفر الله لفلان فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان إني قد غفرت له وأحبطت عملك رواه مسلم جندب بن عبد الله ألا قال يرنع قريشي كتشيوه manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce ƙala rajulun wani mutum yake cewa wallahi ya ce ina muku rantsuwa da Allah shi mutumin ya ce ina rantsewa da Allah la ya fi shirin mahu da fulani ba yanta sa'ai Allah ya fata wani faƙala Allah azza wa jalla sai Allah mai girma da buwa ya ce man lallari ya ta'alla alayya wane ne yake muni karan tsaye ya ta'alla yani ya halifu yake ta rantsuwa cewa ba zan gafarta wa ne ba Allah aghfira li fulani ba zan gafarta wa ne ba Allah ce to ku shaida inni qad ghafartu lahu wanda aka ce ba zan gafarta ma in Allah ce na gafarta mashi kai kuma da nake cewa Allah ba zai gafarta wa ne ba wa ahbattu amalaka Allah ce na rubuce aikin ka kakam hadisi ne imam riwayat imam muslim duka wannan yana maka nuni akan dan adam ne nemiyar dan Allah karka ce a ku ne masu bautan Allah ku ne masu kaza kan ku wani alfahari saboda Allah yana iya rubuta ka kaga wannan mai bautan Allah ne ba saboda ma ya yi nisa cikin bautan Allah har yake ga mutumin da yake aikata aikin zunubi ya ma za Allah gafarta mishi Allah ce to na gafarta mishi kai kuma na rubuta aikin ka la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun ba wanda sai tambi Allah me yasa akai kaza amma mu za ta biyo haka addini addini bai son kabba ka tsaya daidai inda addini sai daga daga lokacin da kai kabba kuma kai zaka zaka zaka zaka tabbatar wa kanka da abin da kake ambatawa mutane na ba daidai kin nan ba wannan hadisi me yake maka nuni yana maka nuni si'atu rahmatillahi wa maghfiratihi yalwa ta rahamar Allah da gafara da yake wa bayan shi sannan kuma hadisi yana karantar da mu at-tarhib min ihtiqari ahadin min almuslimin ana ni ana mana kunnan hannunka mai sanda akan cewa kakkare da wani daga cikin musulmai ashe yare na shi na ga musulmi ne amma yana aikata kaza yana aikata kaza sai ce haba wane shiri ta da yake za Allah gafarta mushi Allah ce to shi mai shiri ta na gafarta mushi kai kuma da kake jin kanka dan tsaf ne Allah ce na na rubuta aikin ka in dai mutum musulmi ne kai hankali akan dora hukunci a kai adabul jazmi بحكم مما يختص الله عز وجل به kar da ka sake kai hukunci ko kai alƙalanci game da wani abin da ya keɓanci Allah wa ke gafatawa Allah mu to kai zama ka zaka ci Allah bai gafarta ma wannan sai dai in dokar da Allah ya cewa baya gafarta wanda ya mutu yana shirka mutum ya mutu yana shirka Allah bai gafarta mushi Allah shi maka shi wannan ka'ida amma mutum yana yana yana musulmi sannan kuma yana kokarin dayanta Allah yana da wasu abubuwan shi da yake da ba daidai can da can ba ka zo karab ka ce ai Allah ba zai gafarta mishi ba ka shiga gonar ubangiji subhanahu wataala babu wanda yake da iko ya hukunta gafara ko rashin gafara sai ubangiji in ka ji wani ya faɗi in dai yana bin kan abin da addini ya faɗi to shi ma ba shi bane ya faɗi a addinin ne ya faɗi cewa wanda ya kaza Allah bai gafarta mishi kuma sai tsaya daidai nan malicin lima fihi min su'il adabi ma'a Allah saboda a cikin haka akwai munanan ladabi ga Allah subhanahu wataala kai ina roka zaka ci Allah bai gafarta ba wani to wannan hadisi ka wannan wannan wannan hadisi da wannan ayar da malaika a cikin wannan babi ka gare ga abin sai karantar da mu karkare na dan uwanka musulmi rena mutane yana daga cikin abin da addinin musulunci ya hani akan shi babi na 274 babun nahyi an izhari shabatati bil muslim wannan babi ne wanda zai bayani akan hali game da an izhari game da bayyana ashamatati bil muslim yani rauni ga dan uwanka musulmi me ma'ana haka nan idan ka ce ashamata shine kaman alfarahu farin ciki bi masaibil akharin wani ya shiga cikin matsala sai kuma kana jin dadi mutum musulmi haramun ne a gare shi haka kenan wannan babu abinda zai karantar da mu hani akan bayyana jin daɗi game da wata musiba ita ce ashabata bil musulmi game da ɗan'uwanka musulmi kuma wallahi wasu abubuwan da muke yi suna nuni akan haka nan sai ga wani ya shiga matsala wani yana tallata abin yana yayata shi na kuruta shi ne kake ni kenan ka ji daɗi ku buku da bukun labari wani ga abin da yake ci wani ga abin da ya same shi wanda abu duk mun kiyaye su wallahi inda muna so mu zauna zaman na na girmama juna da mutunta juna da zama cikin cikin aminci amma duk rigingimu suna suna karkashin waɗannan abubuwa kuma da yawa daga cikin su muna aikatawa wani dan uwanka ya samu tasgaro ya samu matsala kai da aka ce al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan tashuddu ba'dahu ba'dahu إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر أو بالسهر والحمى maimakin ka rika jin wannan damuwar a kai honin ciki kake wanda ya samu matsala la shirye mu qala Allah ta'ala Allah mai girma da buwa yake cewa innamal mu'minuna ikhwatun usani cewa lalle masu imani ƴan uwan juna ne ƴan uwan juna ne kenan bai kamata ba dan uwanka ka so ya shiga cikin matsala kuma in Allah ya jarrabe shi don abin da ke matsala ne to baya halatta a gare ka rika yawo kana horin ciki kana bayyana mutane irin wannan abubuwa wa qala ta'ala Allah yake cewa innal ladhina kaga waɗanda yuhibbuna suke so an tashi'a al-fahishatu cewa tabarbazu ko ya yadu al-fahisha fil ladhina amanu a cikin masu imani waɗannan mutane lahum azabun alimun suna da azaba mai raɗaɗi fi dunya wal akhirah anan duniya kuma da gobe kiyama Allah kare mu an tashi alfahishatu ai an tafshuwa alfahisha wa tantashir a samu yaduwar barna a cikin masu imani idan ka samu yaduwar barna a cikin masu imani kaga shamata ne yani kaman wani bayyana wani abin jin daɗi ne akan mutane masu imani bayan ga imanin suna bayyana wannan abin yana kasantuwa a cikin abubuwa kamar haka wani zai iya shiga cikin matsala ka rika yayata abu yaukin ka taya shi addu'a Allah ya yi mishi damuwar da yake ciki ita kuma wannan aya da malam ya kawo a nan wanda suke son yada alfasha a cikin masu imani wanda su ma kamar suna so ne su sanya wa musulmai su jayo musu dariyar makiya misali yanzu matasan da za su zo a cikin garin ku su rika farmin club ko group irin na waka akwai su ko a garin akwai su su ji tsoron Allah su bari kuna sa iyan mutane suna daukan hannu mara kyau saboda wannan abin da kuke kuna tallata shi kuna kaza kuna kaza wasu lokuta za ka samu har a cikin lakwar za a kai a kakkafa cewa ana kermes ko ana suwari ko ana wane ne ko ana wane ne a waje kaza wani mawaƙi ya zo wanda baya halatta ko kai a matsayinka na mai kula da makaranta ko makarantar boko ce irin waɗannan abubuwan daƙirar da su ake yi yanzu kawai abinda za ka ma kanka tambaye kanka me makoman yaron da ya ɗauki irin wannan hanyar waƙe wata bari maganar lahira a duniya ce me makoman shi ya lalace shi da kashi ya san shi a mutumin girki ne to kaga unsur akhaka zaliman aw mazluman taimaka musu ya kamata a hana su ba ba su dama ba saboda duk lokacin da wani mabannace zo ya balba bannan shi to sai an samu waɗanda wannan virus din zai same su sai kwantabinan wasu daga cikin iyan musulmai kawai gashi na mata yaro dan kararrabi bake ajje hankalin shi ne karatu kawai ga ya dauki mikro yana yana yana bara yana yana yana ina me ba kuma ka wace image kake da a cikin mutane a cikin society da kake rayuwa a cikin wace irin image gare ka idan iya kai wa da wani fuska al'umma za su kalli ɗiyanka a cikin wani suna ɗiyan mawaɗi wani wanda su ne yayi shi su ne kanne su ne wane ne kaga wannan wani abu ne wanda yake ba abun alfahari bane ba to irin waɗannan abubuwa duka daƙile su ake to sai ka samu ana ana ana yada su a cikin kafafen sada zumunta da yawa wanda ga sunan su wannan mawaka ne na gari kaza wanda ba karamin laifi bane ba ku je ku yi karatu ku karanta boko ku karanta addini ku waye ku nutsu ku ji tsoron Allah ku taimaki kanku ku taimaka wa uwa ku taimaka wa al'umma ba ku zama towa virus a cikin mutane abin tausayi wallahi za a gani yaro kararrabi ga yarinya karama ta shiga wannan abu me ina ba kuma ku zaki ba kuma ku bai da kyau ku da kanku sani ba maganar abin da ya shawo wajen abin da ke wajen ubangiji ba a nan harkar rayuwar duniya kawai kwana nau za ku kuna shekara nau za ku kuna yi kawai kana kasuwa kai kai tsohon mawaki kaza lokacin da aka yi kaza kaza duk kune kune mawaka ta Allah wannan abu zai maka dadi wannan ba zai maka dadi ba diyanka da suka zo ta hanyar ka kasa su cikin wani yanayi saboda ba za su yi alfahari da kai ba to karda karda matashi ya bari wannan fuskan na kuruciya ya fuske ka ka je kai wani abin da an baka hankali baya gogowa a cikin rayuwarka Allah kiyaye to duk abin da ke banna ne baya halatta akan masu imani su rika yada shi Allah ce waɗanda suke yada alfahasha a cikin masu imani waɗanda suna da azaba mai raɗaɗi a nan gidan duniya da gobe kiyama yanzu ka ɗauki misali irin kulob ɗin yan balo mata da ake fama kirkira na skolar a cikin kowace lafal a cikin wurare daban-daban ko kuma ma a cikin alamus ta daula na kwanan baya an yi balo tsakanin ekip ta nijar mata da ekip ko ta benin ce ko ta ina ce wai an yi mace tsakaninsu to kaga shiga irin waɗannan abubuwa da ba da kulawa a kansu da jagorantarsu wallahi daidai yake da irin wannan bayanin da Allah yi kana son yaɗa alfasha cikin masu imani yanzu mace saboda Allah a ce shi wanda yake kula da waɗannan abu a ce ɗiye shi ko kuma kai wani a ce ɗiye shi ɗiyanka ta zo a hilin duniya tana ƙura tana sizo tana buga bano wallahi dai ta zuce ga watan lahiya amma in dai lahiyar kalau wallahi wannan ba zai maka daɗi ba yaushe ina da lili kawai neman amfani mace balo mace haka namiji ba ya kare da tabarta namiji ta yi bayo ta zama wa ta zama wa kuma wata nau za ta tana buga ko shekara za ta tana buga kawai ɗorawa kai ya ke cewa bawushe ce haukin rayuwa to ke yanzu abin da waɗai bai da babu hankali a cikin shi sai ka rasta ina za a fara ta ina za a gani ke da ake bukata ke aure kina son zuriya kina son iya kina son wane ne sai shiga cikin kika bi yan balo kuka ta kure-kure kin ga auren ma kumbaci ba zai aure ki hawa dirin namiji daban dirin mace daban aikin namiji daban aikin mace daban me gama ke da balo to duka irin waɗannan abubuwa wajibi ne mutum mai imani a matsayinka na mai imani karka duba wata doka ta wace ce ta ƙasa doka ta duniya doka ta wace ce kai abin da za ka iya yi ka tsaya kan shi idan allah baka damar da za ka iya lalata dokar ba allah sa abin yana hannunka ba zala yake cewa ban ra'ayin munkaran fali ghayyir hu biyadi kuna kana yi hudu a da zaka ce daga yau wannan shiriri ta an kare ta an kare wanda kuma duka iya da kyau al'ummar musulmi a matsayinmu na musulmi duka waɗannan abubuwan rika tunaninsu ka hudu takarda fafiran ɗaya ce ta isa kawai dubi zuwa ga kaza ga kaza kaza kaza da aka abu kaza kawai an dakatar da shi daga yau kamar haka gidajen giya da gidajen matan da suke zaman kansu a musu irin wannan kawai dakatar da shi an tsaida kawai wallahi iya daga cikin abin da ke sa umma ta yi albarka albarka za samu kuma ka kalli waɗanda suke irin waɗannan ayyuka sai daga dukkansu ƙarshe wala abin tausayi ne wani ka wanzu muna magana wai magana duniya ma a duniyan can ƙarshen su abin tausayi yanzu matan da suke zaune a zube suna zaman kansu ne amfanin haka a duniyan can ribar mai suka samu daɗin mai suka ci wallahi ba wani lafiya yi to duk abin da yake na ayyuka na asha ba a son yaya ta su da kukuta su a cikin al'umma musulmi shi ne ubangiji su warta lafiya cewa wanda suke irin wannan kuma lahum azabun alimun suna da azaba mai raɗaɗi fi duniya wal akhira a nan duniya da kuma abin da ya shafi gobe kiyama ashe lokacin ya ƙare. Ramun tidar. kenan sai mu tashi hadisi ɗaya ne saura ba hadisi mu daga shi malice wa an wathila tabnil asqa'i radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallama la tuzhiri shamatata li akhika kar ka bayyana jin dadin ka da fara'arka game da dan uwanka musulmi ya samu matsala wannan bayyana wanda zaka yi fayarhamahullahu sai Allah ya mushi rahama ya raba shi da wannan matsalar wa yabtaliyaka kai kuma Allah ya jarabe ka haka mutum ya hankali al'amura gaba ɗaya hannun Allah suke wa la tarawahu at-tirmidhi wa qala hadithun hasan wa fil babi hadithu abi hurairata as-sabiq fi babi at-tajassus ko tajassus fi babi at-tajassus kullul muslimi alal muslimi haramun kenan zaka haramun ne ka ji daɗin wani abin banna ko wani marar daɗi ya samu ɗan wanka mai imani اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله